زوجته وأطاع الرجل زوجته وأطاع الرجل زوجته وأطاع الرجل زوجته وأطاع الرجل زوجته وأطاع الرجل زوجته mutum ya bi matarsa a cikin duk abin da ta ce wa ba an rajulu zaujatahu mutum ya bi matarsa a cikin duk abin da ta ce wa akka ummahu kuma ya saba wa mahaifiyarsa وأطاع الرجل زوجته Uba mutum ya bi matarsa a cikin duk abin da ta ce, wa haƙa ummahu, kuma ya saba wa mahaifiyarsa, wa mimma ya jibu ala ɗalibi tinabuha. Khamsa asharata khasalata. Khamsa asharata khasalatan. التي تدمر الأصول والفروع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء حل بها البلاء إذا كان المغنم دولا إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والأمانة مغنما والزكاة مغرما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأطاع الرجل زوجته وأطاع الرجل زوجته kuma mutum ya bi matarsa a cikin duk abin da ta ce وأطاع الرجل زوجته haqqa ummahu kuma ya saba wa mahaifiyarsa wa haqqa ummahu kuma ya saba wa mahaifiyarsa wa haqqa ummahu kuma ya saba wa mahaifiyarsa wa barra sadiqahu wa barra sadiqahu kuma ya kyautata wa abokinsa kuma ya kyautata wa abokinsa wa barra sadiqahu wa barra sadiqahu kuma ya kyautata wa abokinsa kuma ya kyautata wa abokinsa wa jafa abahu wa dafa abahu kuma ya munana wa mahaifinsa kuma ya munana wa mahaifinsa wa jafa abahu wa dafa abahu kuma ya munana wa mahaifinsa kuma ya munana wa mahaifinsa وارتفعت الأصوات في المساجد wani saba'ila zuwa gudunar masajidi وارتفعت الأصوات في المساجد wani saba'ila zuwa gudunar masajidi وارتفعت الأصوات في المساجد wani saba'ila zuwa gudunar masajidi kuma muryoyi suka ɗaukaka a cikin masallatai ba da ambatan Allah ba kuma miliyoyi suka haukaka a cikin masallatai ba da ambaton Allah ba وارتفعت الأصوات في المساجد wani saba'ila zuwa gudunar masajidi kuma muryoyi suka ɗaukaka a cikin masallatai ba da ambatan Allah ba Kuma muryoyi suka ɗaukaka a cikin masallatai ba da ambaton Allah ba.
وساد القبيلة فافقهم Wata daga ƙabila ta fata hoho, وساد القبيلة فافقهم wata daga ƙabila ta fata hoho, وساد القبيلة فافقهم wata daga ƙabila ta fata hoho, وساد القبيلة فافقهم wata daga ƙabila ta fata hoho, وساد القبيلة فافقهم
wata daga ƙabila ta fata hoho.
وساد القبيلة فافقهم kuma mugun fajiri ya zama shine shugaban kabila وفاد القبيلة فافقهم kuma mugun fajiri ya zama shine shugaban kabila وكان زعيم القوم أرذلهم وكان زعيم القوم أرذلهم kuma fi kaskantar mutane ya zama shine shugabansu wa ukrima rajulu makafata sharrihi kuma aka girma mutum saboda tsoron sharrinsa wa shurbatil khamru kuma aka sha giya da dukkan nau'o'inta wa lubisa lahariru kuma aka sanya alhariri wa lubisa lahariru kuma aka sanya alhariri a matsayin kayan ado wata kazatil kainatu a واتخذت القينات واتخذت القينات واتخذت القينات
واتخذت القينات واتخذت القينات
واتخذت القينات واتخذت
واتخذت القينات القينات
واتخذت القينات واتخذت القينات kuma ka riƙi zabiyoyi wato mawaƙa mata kuma ka riƙi zabiyoyi wato mawaƙa mata واتخذت القينات واتخذت القينات كما كرك زابيوي واتوا مواقع ماتا والمعاذف kuma aka riki kayan kiɗa kala-kala kamar su piano Wal- wal ma'azifu kuma aka riki kayan kiɗa kala-kala kamar su piano suna da rago ma'azif shine piano an gane ko ma'azif ku gane al-ma'azifu shine kayan kiɗa piano da irin su garaya irin su jita an gane eh, su ake cewa ma'azif ina fata kun gane eh, ba ni ne na kirkira ba ba haka haka yake karatu kuna ji ko yawwa misali ne aka bayar kamar al-ma'azif duk waɗannan su ake kira ma'azif shine aka baka misali dan ka gane kamar su piano su ba ai ba wanda bai san piano ba yanzu ko yawwa ولا أنا آخر هذه الأمة أولها ولا أنا آخر هذه الأمة kuma ƙarshen wannan al'umma ya tsine wa farkonta wala ana akhiru hadhihi al-ummati akhiraha kuma ƙarshen wannan al'umma ya tsine wa farkonta wamin ma ya ji ba ala ɗalibi jikina buha Aha. kamsa asharata khasalata allati tudammiru al-usula wal furu'a كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء حل بها البلاء إذا كان المغنم دولا إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والأمانة مغنما والزكاة مغرما والزكاة مغرما وأداء الرجل زوجته وأبى الرجل زوجته وأبى الرجل زوجته وعك أمه وعك أمه وبر صديقه وبر صديقه وجفى أباه وجفى أباه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وساد القبيلة فاسقهم وساد القبيلة فاسقهم وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وكان زعيم القوم أرذلهم وكان زعيم القوم أرذلهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره فبود طولا شرنسا وأكرم الرجل مخافة شره وأكرم الرجل مخافة شره وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر وشربت الخمر وشربت الخمر وشربت الخمر وشربت الخمر ولبس الحرير ولبس الحرير musamman ga maza kun san an halatta mata safa dama alariri an gane ko alariri wani wato wani yadi ne an gane ko wani yadi ne mai alfarma an gane wani yadi ne mai alfarma akwai wata tsutsa wata tsutsa da Allah ya halitta an gane ko ana an fi samunta a wurare masu ni'ima da yawa wanda wajen koyaushe kurin a cikin shekara a wata goma sha biyu wajen kurin a cikin ni'ima yake an gane ko da ciyayi lub lub lub lub da ruwa ainihin da danshi da iniyoyi mafi yawa ana ake samun ita wannan tsutsa an gane to ita wannan tsutsar idan aka same ta an gane ko to idan aka killace ta ko kuma in aka je inda take da yawa a cikin gidajen da ta yi to akwai wani zare da take fito da shi daga bakinta an gane in dai ta ci ta koshi ita wannan tsuba in ta ci ta koshi ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali an gane ko to sai ta rika fitar da wani wani zare daga bakinta to wannan zaren to aka yi ana bin sa a tara shi a tara shi a tara shi to shi ake zuwa a sassaƙa shi shine ake cewa alharini kaya ne na alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su yi ado da shi amma an baiwa mata damar sa yi kwalliya da shi to a ƙarshen zamani an gane ko a cikin waɗannan abun guda goma sha biyar to a samu maza ma suna sa kayan alhariri a matsayin kayan ado na fata an gane ita wannan tsutsar musamman har kiwonta ake yi har kiwonta ake yi ga babban misali ai kun san zuma zuma wannan da ake sha ba wani kwaro ba ne yake samun waje shi ma in yaje ya ciwo furanni ya samu ko ai kun gane furanni suke ciwowa daga wurare daban-daban to in suka zo to sai jikinsu ya naraka wannan furannin an gane ko to sai ya zama ainihin ruwan zuma to su kashinsu to shine wannan ainihin ruwan zuma kashinsu shine wannan ruwan zuma a sha a ji daɗi kuma a sha a yi magani ina fata an gane to yadda wannan zuma take to haka shi kuma tsutsar da take fitar da alhariri ita kuma haka take ita kuma kayan ado take fitarwa wannan kayan zaki da daɗi suke fitarwa shi kuma wancan kayan kwalliya na mata suke fitarwa tsutsa ce ta musamman to kun san zamani ya zo yanzu wannan wannan kudin zuma yanzu ana yin abin da ake cewa kiwonsa in aka je manya-manyan gidajen gona kun gane to ana yin wani abu da ake cewa da shi amaya an gane shi ne wani wani wata zana ce da ake yi gida sai a samo abin da an san zumar tana son sa tana cin sa sai a zuzzuba a ciki a saba to duk inda ta je ta ciyo wannan abin nan nata furan an gane ta sai ta zo duk inda wannan kanshin yake a cikin wani abun to ta sani za ta jiyo kanshi ta ita zuma tana da wani irin bala'in jin kanshi da sauran tuzgo abu yanzu sai ta jiyo abu daga mul dubu goma mul dubu goma yanzu in akwai wani fure a mul dubu goma to zuma za ta jiyo kanshin wannan abun daga nan in ta tafi kuma tak za ta bi sai tun wannan sai ta je wannan inda wannan kashin yake ta ciyo wannan furan kuma ta biyo inda ta biyo nan za ta dawo sai ta zo inda yana hewa ba za ta kauce ba ai shi ne ake hada maganin karatu da ita an gane shi ne ake hada maganin karatu da ita kun gane shi za ki hada maganin karatu da ita cewa ainihin saboda tana da kwakwalwa da yawa tana da kwakwalwa da yawa kuma kwakwalwar mutum ko akwai matsala in yana sai yawan shan zuma to za ta za ta wartsake za ta yayi zai rika gane karatu an gane ko amma hon yana yi ka gane ko ai sai ko ka sha maganin karatu sai kana sai ka dage in baka dage ba ko dan malam ne kai ko dan liman ne ko dan dokta ko dan professor ko dan shehi ko dan alramma sai da ka ji ana yi wallahi a dun gane sai an yi sai an yi in ba yi ba kana ji kana gani za ta ba a baka ana cewa wancan ana cewa wancan faɗan malam ne amma yana fata gane yawwa to to wannan tsutsar to yadda ake yin kiwon zuma yanzu to haka nan ita ma wannan tsutsar ana yin kiwon ta na musamman dan a samu wannan wannan zaren alariya ina fata kun gane yawwa an ya halatta mata su yado da shi amma haram ne maza su yado da shi to idan zamani ya zo to maza ma za su rika sa kayan alhariri din a matsayin kayan ado eh to daga goma sha biyar din nan kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare aha ina ne wal wal bizal kharir wa tukhidat al kainat in aka riki ma zabiyoyi zabiya ita ce mace mai waka a yi mata kiɗa an gane ko ta yi waka shi ake cewa zabiya ana cewa da ita zabiya wa mawaƙiya ina fata an gane yawwa wani ma'azif aka riki kayan kiɗa irin su jita ir- piano da sauransu an gane wala ana akhiru hadhihi ummati awwalaha idan karshen wannan al'umma ya zama yana tsinewa farkonta la ilaha illallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa da shekara 1400 yanzu a cikin waɗannan abubuwan akwai abin da kuke kallon ba a yinsa eh babu mafi muni a ce wani ya zo yanzu a ce yana tsine sayid na abubakar siddiq wani ya zo yanzu a ce yana tsine sayid na umar wani ya zo yanzu a ce wai ya gane addini wai yana tsinewa sai da aisha wani ya zo yanzu ya gane addini yana tsinewa sai da hamsa ka zan wasu ma wai addinin su wai ba ma za ka shige shi ba bayan ka yi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullahi sai ka ce wa ashadu anna aliyan waliyallah kuma sai ka ce wa wal'anallahu ala sai ka tsine wa sayyidina Abubakar sai ka tsine wa sayyidina Umar sai ka tsine wa sayyida Aisha sai ka tsine wa sayyida Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar da ƴaƴan sayyidina Umar sai ka tsine musu ne wai sannan ka shiga addinin Shi'a yana na rubuce ba ƙarya muke musu ba muna fito muku da abin ne daga ma'adul khair dan kusan an gane ko yawa wanda yake jin tsoron mutuwa to in ya zo ya daina zuwa an gane an gane ko wanda yake tsoron mutuwa to ya daina zuwa eh domin mu muna faɗa ko za su kashe mu sai mun faɗa cewa abin da suke ba daidai ba ne sai mun faɗa da ilimi kuma da karatu ba da hayaniya ba ina fata an gane yawwa saboda haka ina fata ku rike waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala ya tsare mu aha wa mimma yajibu ala talibi tinabuha kamsa ajarata khamsalata التي تدمر الأصول والفروع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء حل بها البلاء إذا كان المغنم دولا إذا كانت مغنم دولا إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والأمانة مغنما والأمانة مغنما والزكاة مغرما والزكاة مغرما والزكاة مغرما وأضاء الرجل زوجته ka taho wa akka ummahu wa akka ummahu wa akka ummahu wa akka ummahu wa ba ar-rajulu zawjatahu wa akka ummahu wa barra sadiqahu wa barra sadiqahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wa jafa abahu wa jafa abahu وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وساد الف... وساد القبيلة فاسقهم وساد الفاسق وساد القبيلة فاسقهم وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وكان زعيم القوم أرذلهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وأكرم الرجل مخافة شره وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر وشربت الخمر وشربت الخمر an gane ko a sha giya a sha wiwi a sha roci a sha kan barawo a sha banaliyan a sha tsiyaci duk waɗannan abubuwan a sha koken a sha heroin a sha a sha a sha duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya an gane ko wasu ribatil khumuru wasu ribatil شربت الخمر ولبس الحرير ولبس الحرير كما ده ولبس الحرير ولبس الحرير واتخذت الكينات mawaƙa
wato mawaƙa mata واتخذت الكائنات kuma rigaciyoyi wato mawaƙa mata واتخذت الكائنات kuma rigaciyoyi wato mawaƙa mata واتخذت الكائنات kuma rigaciyoyi wato mawaƙa mata واتخذت الكائنات kuma rigaciyoyi wato mawaƙa mata والمعازف والمعازف والمعازف والمعازف والمعازف والمعازف واتخذت الكائنات واتخذت الكائنات والمعازف والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها ولأنا أو آخر هذه الأمة أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها ولأنا هذه ال... ولأنا آخر هذه الأمة آخرها آ- أولها أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها ولأنا آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء فلي- فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وأن wannan lokacin mutane su saurari wata iska da jawur falliyar taƙibu inda zalika rihan hamra a lokacin mutane su saurari iska da jawar a inda za falliyar taƙibu inda zalika rihan hamra alakacin mutane su saurari iska da gawar aukaffan aukaffan aukaffan aukaffan aukaffan aukaffan ko juyewa au maskan au maskan ko tafewa au maskan ko tafewa au maskan ko tafewa فعند ذلك فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء أها. wato wato hasban an gane ko halit duniya a juyi ta an gane ko ko kuma maskan su mutanen suna nan a suran mutane amma an juye halayensu sun koma wasu iri daban su zama kamar birrai su zama kamar alhanzirai aladai su zama kamar wasu abubuwa da ga zama wasu dabbobi kurin amma a tura mutane ne amma an yi musu masu sun zama kamar ba mutane ba a wannan lokacin wannan hadisi sun mu ziyaro ta shi ana ali bin abi talib daga ali bin abi talib radiyallahu anhu Allah ya kare da shi ina fata kun gane karatukan nan ai kun gane ko tun ai fasara dalla dalla eh abubuwa guda biyar ko guda goma sha biyar in mutane suka yi su to lallai su saurari bala'i zai sauka a gare su an gane ko na farko idan kana maganamu duwala dukiyar mutane ta zama kurin abar juyawa tsakanin wasu 'yan tsari an gane ko yanzu a dukiyar najeriya a wajen mutum miliyan 200 ba wani abu to gaba ɗaya mutanen da suke da dukiya a hannun suke morewa suke jin daɗi a dukiyar ƙasar to ba su ɗaya bisa ɗari na al'ummar ba gaba ɗaya sauran guda kashi casa'in da tara duk bala'i yake ciki ku daga jin sauraron rediyo yanzu sanatocinmu muna da jiha guda nawa guda talatin da talatin da da shida ko to kowace jiha tana da sanata kwaya uku kwaya uku to kowane sanata kwaya uku nan duk wata ana bashi naira miliyan goma akalla sha biyar amma bai ba duk duk wata kowane sanata yana karɓar naira miliyan goma sha biyar a lokacin da akwai wanda a wata abin da yake so a bashi naira dubu biyar zai kashe wasu matsalolinsa ba kwanan nan kuke jin ana kuka masu makabarta masu aikin makabarta suna kuka ba ko ba ku ji ba masu makabarta ku saurari rediyo a inda ranka a a a a kowane gauta a inda ranka a tumbin giwa menene waɗannan kiɗan nan kala kala din nan kowanne a ƙarshen su za ku rika jin mace ta zo tana faɗar sun kwana uku babu ɗora abinci a gidansu wai ma wai ana ta wai wai kwanaki da rashin rainin hankalin yan Najeriya wai wai wai maciji ne wai maciji ya haɗa ya naira miliyan talatin da shida saboda raina hankalin yan Najeriya maciji ya haɗa ya naira miliyan talatin da shida sannan buri kuma ya zo ya ci miliyan saba'in shi kuma Saboda haka abubuwa ne ba kyau to kun ga an maida a saurara a saurara a saurara a saurara kaga an maida dukiyar al'umma tana juyawa tsakanin wasu 'yan tsirari alama ta ɗaya ko wal amanatu maganaman an baiwa mutane rukun amana wannan amanar an ɗauke ta kamar wata ganima ce sai wanda ya je yaƙi kurin amanar dukiyar al'umma sannan a mai da zakka ta koma kamar bashi tsakanin mutane masu kuɗi kurin su suke juya dukiyar wa ɗa'ar rajulu zaujatahu mutum ya zama yana bin matarsa sau da kafa duk abin da ta ce haka za a yi ya shi ya ce ma wai mutum gaba da ta ce ne ma wa aka ummahu ya saba wa uwarsa ba ruwansa da uwarsa wa barra sadiqahu ya kyautatawa abokinsa wajafa abahu ya muna nawa ubansa لا إله إلا الله وارتفعت الأصوات في المساجد da zama ana ɗaukaka muryoyi a cikin masallatai ba zikiri ake ba ba karatun alkur'ani ba a'a maganganu ake yi a keta alfarma wasu mutane wani mutum da sunan karatu ya zagi sahabbai ya zagi tabi'ai ya zagi malamai ya zagi rayayyu ya tsine wa matattu ya tsine wa manya ya tsine wa shugabanni kuma da sunan limami ne ko malami la ilaha illallah وساد القبيلة فاسقهم يا زما كوة قبيلة زي زما وند زي زما شو كمان عند ذا أبودا ما جيران ديكي فيا عند ذا أبودا ما جيران دي واري دبان يكي فيا عند ذا أقلو ما جيران سأبودا عند واري يكي لالاتا يكي فيا كلا كلا to da ba za ku ƙara yadda ku ci ne shugaban kabila sannan kaskantaccen jama'a a ɗora shi ya zama shi ne shugabansu kaskantacce manyan masu imani masu girma masu mutunci masu sanin ya kamata masu ilimin addini sun kasa shiga cikin wannan abu sun kasa wanda kamata ya ce gwamna wani ainihin shehun malami abin da ya kamata kenan saboda ya san me Allah ya ce me annabi ya ce amma a nan kasar kuna ji wani wani babba ya kasa karanta fatiha ma fatiha ba ba ku taba ji wani shugaba ba ya kasa karanta fatiha ba ta karanta ba kuma wallahi ina gaya muku a saurara mana ya ana magana ne kuna magana ne ya ana zance kuna magana da za a ce duk waɗannan shugabannin tun daga kansula kun gane ko da ciyamomi kun gane ko da kwamishinoni da gwamnoni da daraktoci an gane ko da gwamnoni da mataimakan shugaban kasa da ministoci da 'yan majalisar sanatocin da ref ɗin da duk waɗannan gaba ɗaya da layin har shugaban ƙasa inda za a ce duk wanda zai shugaban kasa sai an sa shi a ma'auni ya karanta fatiha lafiya kalau ya faɗi farillan alwala ya faɗi sunnonin alwala ya faɗi farillan sallah ya faɗi sunnonin sallah ya faɗi farillan wankan janaba ya bayyana matsayin haila ya faɗi idda yadda take ya faɗi ciyarwa ya faɗi ya faɗi yadda ake rufe tsiraici ya faɗi duk waɗannan abubuwan in ya iya wannan ne sannan zai yi zama ko kuma wanda yake kai sai ya iya wannan sannan zai zarce to ina gaya muku kashi casa'in da tara haɗa ƙari wallahi duk sai sun sauka sannan a sake sabon zubi to ku sani yana daga abin da ya sa muke kwakwalo karatu mu baku dan na san ɗaya ɗayan ko wanda baya makarantar boko yanzu ko ha wasu suna yi wasu sun gama wasu suna yi wasu sun gama abin sha'awa har da masu diploma a cikin ku ko masu zuwa diploma abin sha'awa har da masu zuwa jami'a suna digiri an gane ko maza da mata to muna so wannan karatun da muke abin da yasa muke kwakwalwa mu ba ku an gane ko wato ku ku karɓo mana karatun mangwafak sosai kun gane ko ku karɓo karatun kalmar sosai ku karɓo ku karɓo karatun sigmar freud sosai an gane ko ku karɓo karatun jowin sosai ina ba ta gane nan kuma ga ku an ba ku ƙalar lawo ƙalar rasulullah sallallahu sannan an ba ku ƙalar ulama'u an ba ku ƙalar sahabatu radiyallahu anhu da Allah wanda ya haɗa hannun dama da hannun hagu zai yi daidai da mai hannu ɗaya zai daidai ba to dan Allah idan kuka hada waɗannan in ka zama kansila kai ma haka zaka yi irin yadda wani yayi in ka zama chairman kai ma haka zaka yi irin yadda suka yi in ka zama sanata kai ma haka zaka yi na na da kada rakata kai ma haka zaka tattara kudin mutane ka ce muciji ya hade kuna jina saboda haka wannan da wannan niyyar ake koya muku karatu an gane ko don ku zama mutanen kirki ku zama shugabanni na kwarai a nan gaban Allah ya ta Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan ko bayan rayuwar mu Allah ya tabbatar da wannan eh a cikin ku a samu gwamna a samu kwamishina a samu minista a samu rep a samu senate ina ba an gane a samu a samu a samu a samu a samu Allah ya ta ku gwada sakon da ya karbo daga ma'ar alkhair to ku yi wa mutane alheri Allah subhanahu wataala ya wannan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا